a so annabi sa kuma a so hidan Allah ga halin waliyan Allah akan san janibin wannan annabi namu na'am اللهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون لا يجينا بصادق قوله sun lazumtu da gaskiyar maganan Allah قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون
فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام almajirin sai ke gaya ce cewa kai ya ce ka maimaita tambaya na akan na tara ma wani abu wanda ya taro sanin darajan wannan annabi almajirin sai ce akramakallahu a ɗan gaya mana wani abu mana a zalimin annabi wanda zai kara mana san annabi sai ce to za a faɗan Allah ya yarda aka yi wata ɗaya biyu ya ce aka raba kallahu karfa a manta ba a ɗan yi mana wani bayani a ƙaunar wannan annabi sai da ya matsa ya ce to tun da ya ka matsa bari mu ɗan rubuta wani abu wani abin da Allah ya sanar da mu a hakkin annabi to alƙali kafin mu yi wa alƙali addu'a a yi wa almajirin nan addu'a wannan bayanin da muke albarkacin almajirinsa muka same shi sannan alƙali iyalin ya zauna ya rubuta to Allah ya saka masa da alkhairi na'am wa ma yajibu lahu min tawqirin wa za ikram ku ji abin da ya wajaba a hakkin wannan annabi na girmama shi shine sanin matsayinsa da girmama shi dan an gaya ma bayanin annabi sai ka san matsayinsa kuma da girmama shi duk abin da baka san shi ba ba za ka san yadda yake ba sanin abu shi yake sa a ga darajar abu haka ne ko rashin sanin abu baya sa a ga darajar abu ka duba masu kuɗi sun fi kowa sanin kuɗi domin su suna da kuɗin yasa sun fi kowa dan- sanin darajar kuɗin kai da ba ka da shi ba za ka damu da kuɗin ba haka ne yayi wanda yanzu ya nemi qur'ani ya rasa bai samu ba ya fi ganin darajar qur'ani wanda Allah ya bayi ma shi ba ruwansa to sanin abu zai sa a san darajarsa saboda haka sai da na rasulullahi sai ka san shi za ka so shi dole ne a wannan littafi za mu bayyana muku daidai gwargwado ku ga matsayin annabi gurin Allah idan mun ga matsayinsa gurin Allah to kuma mu ga matsayinsa a gurinmu to sai da wannan soyayyar manzon Allah zai tabbata yi alkali zai gaya mana na'am وما حكم من لم يوفي واجب عزيز ذلك القدر kuma menene hukuncin wanda bai cika wajibin girman sanin matsayin wannan annabi ba أو قصر في حج منصبه الجليل قلامة ظهر ko wanda ya takaita daga haƙƙin darajarsa ya ɗan rage wani abu ko da guntuwan farce ne za mu faɗi matsayin sahima.
وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال Malam ya yi tawari wa anan. Dalilin wannan littafin ya yi daraja ya ce zan tara maka. Daga abin da muka sani a gun magabatanmu da shugabanninmu da wanda suka fice da manyan malamanmu. Na ƙarshe to abin da suka faɗa ya ce ni ma nan zan tattaro na faɗa ba wani abu ba ne. To hakan sai Allah ya masa daraja.
نعم في ذلك من مقال Eh zan faɗa abin da ya sawwaka.
وأبين نعم وأبينه بتنزيل سور وأمثال zan bayyana ma da wato surorin da Allah ya sauke inda ya kamata na kawo aya zan kawo inda ya kamata na buga misali zan buga misali a haƙƙin wannan annabi فألم أكرمك الله yace to fa alam ka ana sani almajirin ne yace da ya karmaka Allah Allah ya ƙara ma girma أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا yace annaka cewa kai hamalta ne ka dora mun a wannan tambaya da kai na faɗi wani abu a janibin annabi amran imran ka ɗaura mun lamari mai nauyi abin da ka ɗaura mun yana da nauyi saboda faɗan magana haƙƙin annabi ya fi komai haɗari الله أكبر eh ya fi komai haɗari yanzu nan wanda zai faɗi magana haƙƙin annabi ko ya ga aljanna ko ya ga wuta a biyu za a yi ɗaya haɗari ne babba saboda in ka faɗi wani abu da ya rage masa daraja to zai koma kanka ka faɗi abin da zai ƙara masa daraja zai dawo kanka kuma shi annabi ba wanda ya san shi sai Allah to kaga ba da labarin abin da baka sani ba akwai hadari to yi ne yace fa ka ɗaura min lamari mai nauyi maganarsa kenan a wannan manufa
وأرغبتني فيما ندبتني إليه أسرا kuma arhaqata ni ka rawar da ni fi ma na dabta ni cikin abin da ka ladabta mun ya ce lamari ne wato cikin abin da ka kira ni shi ne na dabta ni ka kira ni ile usra lamari ne mai wuya
wa harakaitani bima kallaftani murtakan saba ka harawar da ni da abin da ka ɗora mun mahar hawa mai wahala
mala qalbi wannan ruba
tambaya da kama ma sai da zuciya ta ta cika da firgici in ji alƙali yake gaya wa almajiri fa innal kalama fi zalika yastadi taqrira usul yin magana a janibin wannan annabi yana bayuwa zuwa ga takadirul usulu dole ne sai an kaddara usul an san tamhidi na qawaidi sannan a faɗi maganar wa tahrira kuma husul yin magana a janibin wannan annabi dole ne sai an rero fasalai daban-daban daban sai an ware su ولكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي ويراف إليه kuma dole ne yin bayani a janibin wannan annabi zai sa sai an yaye zurfafai na bayanai da zurfafa na ilimin haƙiƙa mai wannan ne zai yi magana ne ma ya jibu na abin da ya waje ba nabi ga wannan annabi namu ويضاف إليه أو يمتنئ أو يجوز عليه kuma za a raba masa a gare shi abin da za ka raba annabi a gare ka ga wajibi ne ka ga me ya zama wajibi me ya kamata a raba wa annabi menene ya hannu menene ya halitta a gare annabi tukunan sannan kai bayani ومعرفة النبي والرسول kuma ya waje wa mutum ya san menene annabi menene ar-rasulu rasulu daban nabi daban annabi daban manzo daban dole sai ka san meye manzo meye annabi wasu malaman sun ce annabi dukkanin annabi manzo ne dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkanin annabi ne manzo ba to sai an ware akwai gaba kaɗan kuma mhm.
والرسالة والنبوة kuma a warware menene manzanci menene annabta sai ka warware menene annabi menene manzo wa yaya annabi yake sannan sai an ware annabi da manzo kuma a ware manzanci da annabta to wa'annan alkali yace sai wanda ya san wannan zai yi bayani a janibin wannan annabi والمحبة والكل kuma sai a gane menene mahabba menene kulla sai an ware shi mahabba habibullahi masoyin Allah to yaya mahabba yake kulla badadayin Allah a ware mahabba a ware badadayi alƙali ya ce sai an ware su وكسائف هذه الدرجة العلية ba waye kuzuziya na wannan daraja maɗaukaki an kaji kuzuziya abin da aka keɓa annabi wani ba a- ba a tara da shi ba shi ne kusuziyar manzon Allah
وها هنا مها- ما هو فيه تهار فيها القضاء Ya'awuna wannan guri da ka kira ni fa daji ne, daji ne, maha maha fiwun daji ne mai faɗi, ta haru fi halkaɗa gaggafa ma zai yi batan kai. Dajin, fiye faɗinsa ya sa wani tsuntsu ne gaggafa, idan ya sha ruwa a maliya kafin ƙarfe takwas ya zo tekun Legas ya sha kuma ya koma. Ko wannan tsuntsun ne aka ce ya yi yawo ya ɓata. ya ce bare ni ɗan ƙaramin almajiri in ji shi alƙali iyar maganan tana da faɗi saboda dole yana da bukata sai dai yaya za a yi a samu mafita Mhm.
وتقصر بها To القضاء wannan daji in dai da kafa za a taka to kafa ya gaji har mai kafan ya mutu dajin ba a je bakinsa ba Mhm.
ومجاهل ترل فيها الأحلام إن لم تهتدي بألم بألم علم ونذر سديد kuma jahilin wannan kuma guri ne wanda babu ilimi na shari'a tare da yi to tarillu biyal alama hankula ma za ka bace idan a hankali za ka faɗi darajar annabi to manzon Allah ba a kwatanta shi da hankali in ka ce hankali ne zai nema ma annabi shi hankali bawa ne Allah ne ya yi hankali annabi yana nan tun gabanin hankali annabi ya fi hankalin to ya za a yi tun da ya fi hankali ta ina hankali zai san annabi Muhammadu wallahi hankali zai bata don lamarin manzon Allah in dai da hankali ne ya fi ƙarfin hankalin sai da aka yi annabi a harshen annabi aka ɗauka aka yi hankali to abin da aka ɗauka annabi aka yi ta yaya zai siffata annabi ba zai yoyi ba shi manzon Allah wanda ya san shi sai Allah yau kuma aka ce ka yi bayani a kansa ya ce to hankali ma zai bata yanzu hankali sai ya kulle a kan janibin annabi don hankali yana da iyaka akwai abin da hankali ya sani akwai abin da bai sani ba saboda akwai inda za a ƙuri hankalin bari ka ji misali yanzu mutum ya yi laifi ana masa duka ana masa duka hankali abin da zai nuna ma mutuwa haka ne daga nan hankali ya tsaya to Allah ya ce sai mutum ya mutu a lahira ni zan yi azaba to kaga wannan ya fi karfin hankali kaga hankalinka abin da ya sani to an tsallake an yi ga abin da baka sani ba haka ne to yi kenan sai aka yi maganar lahira za a yi bayani akan lahira sai aka tambaya ka ce wai lahira yana ina yada tambayan da ake ma yi lahira a ina yake taron a duniya za a yi to ina lahiran kuma aka ce akwai lahiran to ya fi karfin hankali maganar da ka ji a gaban annabi ya ishe ka kurin kuma Allah ya ce za a canza duniyan nan a kawo wata duniya a shimfa da wata ƙasa lokacin da za a canza ina mutane suke ina za a mai da su to duk irin waɗannan bayanan in ba annabi ne bayani ba ya fi ƙarfin hankali sannan an tambayi annabi aka ce yauhe ne kake annabi to bari ka ji abin da ya fi ƙarfin hankali a hankali dai in ka duba za ka ce da ya zo duniya ne ya ce a'a tun annaba Adamu yana tsakanin ruwa da ƙasa ma ni annabi ne. Tun ba Adamu ni annabi ne, to wannan hankalinka ya ma tunani. Ka gani? In ka je da kakansa ne zai kai ka wun annaba Adamu ya ce, to tun ba Adamu ma ni annabi ne. Sai ya ce kuma tun ba ƙasa, tun ba sama, tun ba wuta ba aljanna, ya ce a lokacin ma ni annabi ne. to yi kenan sai ka yi shiru an masa tambaya aka ce ya rasulullahi kai da gawa ya ce a daga babana mana babana sai da na abdullahi aka ce to yi fa daga kakana yana lissafa sai da annabi ya kai adamu adamu annabi adamu daga me yace daga jauhari jauhari fa yace daga ruwa ruwan fa yace daga harshe harshen daga wa yace daga ni to ya za ka yi da wannan to yi yasa lamarin ya fi karfin hankali kurin sai dai alƙali ya ce in an matsa wa hankali yanzu nan zai iya siyari shi kenan mu je gaba kaɗan na'am illam ta tadi bi alami ilimin wa nazarin sai sadid dai mutum ya hiriya da alami na ilimi alami din tuta in Allah ya hiriyar da kai da tuta na ilimi to alhamdulillah tutan nan duk inda ka kada in ka ga tutan a tsaye kuma sai ka dawo gurin in ji alƙali wa nazaran sadidin da gani na katari wanda ya dace da muwafuka na sanin girman Allah to yi kenan sai mutum ya zama yana hanya Mhm.
wa madahiru tazillu biha alaqdam wallahi na janibin annabi madahiru gurin yana da santsi tabilu biya za ka damu yanzu nan digadigai sai ya kauce nan yanzu nan yanzu nan mutum ya haka sai ya fada wuta yanzu digadigai zai kauce saboda magana a haƙƙin annabi daban yake ba za a iya saninsa ba yanzu duk mutumin da kwatance alƙali ya faɗa idan ka zaɓi mahalicinka shi ne Allah in ka ce ka tuba kisa ne akan mutum in ka zagi Allah kisa ne amma ka tuba za a barka to waye halitti annabi Allah idan ka zagi annabi ka tuba sai an kashe ka shi ba bari to kaga wannan hadarin ka kula sosai Allah nan shi yayi ka amma ka ce ka tuba bayan ka masa ba daidai ba zai a barka annabi kuma ko ka tuba sai an dabe wuyanka in ka ce billahi allazi na tuba ce i sai an sauke kai ai ba zai yi ba annabi ka ce wallahi tal- kai na rantsa da qur'ani na tuba ce i ka rantsa sai dai an sauke kanka a ba zai yi ba kudu sai an aika ka gun Allah Allah in ya aika ka in tuban na gaske ne a can aya dama nan duniya ba zai yi ba sai an kai ka can sai an kai ka sabon gari ba zai yi ba to wannan wannan yanzu ka tuba ma fa ka duba fa a janabin sa lamarin hadari ne babba ba wannan ba wanda ya raba annabi aisha matar manzon Allah idan ka zage ta kisa ne a kanka ka zagi babanta bulala za a maka a zagi uba bulala a zagi ya kisa me yasa yar ta zama haka ta raba annabi Muhammadu to alƙali ya ce akwai haɗari eh sai an higa za ku sha mamaki to lamarin yanzu yanzu kafa wannan zai kauce a higa wuta ba hirya ba ya ce to akwai haɗari babba Mm.
in lam ta'tamir ala tawfiqin min Allah wa ta'id dai Allah ya baka dace da ƙarfafawa daga Allah to shikenan wannan sai mutum ya faɗi wani abu Mm.
lakinni lima rajawtuhu li wa laka fi hadha as-su'ali wal jawab amma sai ya zurfin tunani ya ce a faɗi wani abu a janibin annabi bai kamata mai shiru ba ya ce lakin ni limana jautu in na ɗan faɗi wani abu ina sa rai fi hazar li wa laka fi hazar jawabi wasu wani a tambayan da kamun da abin da za mu faɗa to muna sa rai mai yiwuwa hakan zai zama alkhairi ga mutanen baya min nawali من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه ba da العظيم banza ba Allah zai ba mu lada dalilinsa mu samu lada da sanin matsayin wannan annabi ne girma da ɗabi'unsa ko manya-manya.
وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق Kuma za mu yi bayani a kususiya da Allah ya bashi. Kafin gabanin annabi Allah bai yarda wani ya samu irin haka ba.
وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع Kuma الحقوق da yadda Allah wato ya tabbatar na haƙƙinsa dangane da ɗaukar matsayi da Allah ya ba wannan annabi namu.
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولما أكذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما حدثنا به أبو الوليد شهام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشياس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أكبرنا علي بن الحكم عن أداء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Allah ya yarda. Manzan Allah. Eh. To me yake cewa?
من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة To sai na Rasulullah ya ce, duk wanda aka tambaye wani abu na ilimi ya sani bai faɗa ba da ilimin za a masalin zami na jahannama ranar gobe kiyama Allah ya kiyashe mu.
فبادرت إلى نكة سافرة عن وجه الغرب موديا من ذلك الحق المحترم ba da banza ba shine ne gaggawa zuwa ga wannan fa'ida wanda yake mai haske an waje hilgar daga fuska ta bukata muwaddiyan min zalika ni ma zan ba da wannan haƙi almafitar na abin da Allah ya wajabta اقتلستها على استئجال dare rota akan gaggawa ya ɗauko wannan littafin ya bincika ya ware ya ɗauko wannan aka ce me za ka ce akan gaggawa ya ce to rayuwar kar ba mu littafa ba ko me aukuwa ta auku الله أكبر ita ce mutuwa cikin gaggawa ni kokarin abin da zai amfana da al'umma لما المرء بصدده من شغل البدن والبال mutum sau da yawa a rayuwa saboda akwai abu biyu da zai bijiro bawa wani yayin shagali na jiki wani yayin shagali na hali Eh, yanzu nan sai ka ji baka tsaya ka ba Allah ba ko karatu ko ilimi baka yi ba in kai wasa za ka ji an ce iyalai sun yanyame ka in ba Allah ne baka himma ba kuma wannan abin sai a yi haƙuri ya fice haka yana faruwa na biyu kuma idan ba hakan ba ne yanzu nan sai ka ji baka ba Allah ba a ce wane yaya a ce to jiki dai ba lafiya yau ciwon kai gobe zazzabi haka abu ya zama jiki kuma a lokacin a ce za a ba Allah ya kure ya ce maza yanzu da muke da ɗan daman mu yace bari mu yi kafin irin wannan abin ya bujuro shine alƙali yake nufi yanzu nan mutum sai ga wani shagalin ya zo ko harka yayi yawa da dan karfi karfi a ce ina uwa babu ina uwa babu amine na arziki a ce babu shikenan mutum ya zama uba duk iyalai sun yanyame kuma a lokacin zai fito neman addini ya kure amma mai niyan ne kai yunkura haka sai a ce baba ina za ka kai a ce ka bar mu kawo ya ka ga yara suna kuka sai zuciya ya kare shikenan to sai ma hakura da abin da muka sani haka za ka ji mutum ya faɗa ko kuma a lokacin da ana nan a ce lafiya kuma haka dai a ce yawa ne a ce to wani jiki dai Allah ya da na warke ina je dan nemi ilimin addini zaka ce ana cikin haka kuma sai a dinga rubuto kuɗin magani jikin ba lafiya ga abin da za a ce ga kuɗin magani to dai dole a haƙura a ce to abin da muka yi dai an yi wannan jinya ce ka ce ce na ƙaurata wallahi wane anya mu dinnan nan gaba ma miƙe alƙali yake saboda tsoron irin wannan yanzu da ɗan dama daman mu bari mu yi kafin hakan ya bujuro
بما قلده من مقاليد المهنة التي ابتلي بها da abin da zai rataye rataye na jarrabe jarrabe wanda za a jarrabu bawa da iya dunkule dai mun kawo muku shi فكاد استشغل عن كل فرد Idan ونفل wayannan abin da na faɗa suka bayyana farilla ma zai gagara bare na faɗa farilla ma zai nema ya gagara bare na faɗa shi kenan abin da alƙali yake nufi وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل ana nan bayan kyakkyawan tsayuwa kuma a koma matsaskancin rayuwa komai da kana yi kuma za a juye zamanin ya tafi wata nan kuma komai sai a maka eh shi ne asfal su faɗi eh komai sai a maka kana zuwa a ce baba zo mana baba zo zo a dan jingina ka anan da Allah sai ka dan yi haka kana haki can an jima ce dan tada kai ne ka dan huta ka ce iya tada ni an tada kai kuma jim kada ka ce a kwantar da ni to wata ran kafin rayuwar ya kai ga haka yace bari mu samu faɗa abin da za mu faɗa
ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يهمد غدا ولا يذم محله duk mutumin da Allah ya so shi da alkhairi na alkhairi Allah ya so bawa da alkhairi sai Allah ya sanya duk shagalinsa da himmansa gaba ɗaya zai yi abin da ake masa godiya gobe kiyama daga Allah ya so bawa da alkhairi sai ga maza yana alkhairi ya ciyar ya yi kyauta ya taimaka mai karamin karfi idan an zalunci wani ya bi kadu ya kokari ya yi wannan ya yi wannan in Allah ya so bawa da alkhairi shi ke hanya na alkhairi sai Allah zai ɗaura ka Allah bai so bawa da alkhairi ba ba zai iya yi ba Allah ya saka da alkhairi da haka da haka kuma ba Allah ga dai malam nan kaga ya zo karatu ya dohi ya kara tamanin kalle shi a bayanka malam gani san da ku hakuri ya kokari da a gaya abokan duk babu Eh, to kaga yanzu an ba Allah ne ya so da rahama ba a zo a yi karatu da wa'annan to rahama ce Allah ya so ka sai ya dau nauyin to baba Allah ya gama mu da kai a gaban manzon Allah Mm, wanda suka rasu kuma Allah ya musu gafara ga yi nan dai kun ga wayannan suna karatu kai mai dan karfi karfi sai ka matsa sai ka matsa ba ai latti ba shi ma bai latti ba rana ɗaya in kai Allah ya yarda da abin shikenan sai a shiga aljanna to Allah ya ba mu dacewa Mm.
فليس ثم سوى نظرة النعيم أو عذاب to daga الجحيم dai kwanan ya kare ɗayan biyu ne an ba Allah shikenan sai a gamu da rahamar Allah idan rayuwar ya kare ba ba Allah ba Allah ya ce hiya hiya Mm, za a je jahannama shikenan Mm.
نعم ولكان عليه بقوي ساته واستنقاذ موجته walakin ba da banza ba alai a gari haka tasgiri ne aka yi a wannan نعم na abubuwan da Allah yake ba wasin tsari mu- kuma sai a tsane a tafarkin da ake zuwa tafarki kyakkyawa mhm.
وعمل صالح يستزيده idan mutum ya yi kyakkyawan aiki sai ya karar da yi aiki mai kyau kar ka bar duniya ka gina sharri kai mai kyau in ka yi sharri abin da kai a kai za a dora idan ka yi alkhairi a kai za a dora to kuma kowa sai ya ga abin da ya dace sai a yi in ma shakir wai ma ka hora duk abin da za ka yi kar ka shuka sharri wani ya gina a kai za ka bar duniyar daga baya za a daura kuma kai ne sababi yanzu Allah ya yi mutum malami ya tsaya ya bi Allah eh ka faɗi gaskiya a duk inda kake ran da ka tafi da bayan ka za a yi koyi idan ka shuka shari'a almajirin ka kai zai daura a lahira kuma kai ne sanadi shugabanci yana da wahala duk wanda ya shugabanci mutum goma in ma almajiri ne in ma basara ke ne in ma mai kuɗi ne a lahira da ankwa za ka tashi mutum goma wallahi da ankwa haka mutum zai tayi a lahira in dai ka shugabanci goma ankwan nan ko kaga ta kunce wallahi sai dai adalci in ba adalci wannan ankwan nan da yi za a je wuta to saboda haka a yi kokari a kyautata a kwatanta a gina alkhairi
wa ilimin nafi in yufiduhu aw yastafiduhu in mutum ya ilimi mai amfani wato ya fi duhu zai fa'idantar da shi aw yastafiduhu ko ya fa'idantar da waninsa kai ilimi mai amfani ka koyar jama'a su koya ko kai ilimi mai amfani wanda da ilimin nan zaka kiyaye wa kanka jahilci ka ba Allah to ba kowane ilimi Allah yake so mai amfani ilimin da zaka yi ai mal ilmu illa al amal bihi ilimi idan babu aiki da shi duk yawan sahaba mansura ne sai ja mutum zuwa wuta jabarallahu ta'ala sada qulubina alƙali yayi addu'a yace to Allah ya wanke mana tsatsan nan da na zuciyar mu inji shi tsatsan zuciyar mu Allah ya gyara tsatsa a zuci hasada kyashi haushi idan Allah ya wanke to nan gaba kuma mutum zai samu baiwa gurin Allah amma zuciya bata gyaru ba ai kuma da abu ba zai kyau ba duk wanda zuciyar akwai hasada ai ba zai ba zai so ci gaban wani ba wanda dai ake kwatance da su ba su ne malami ba in zuciya ba kyau in kuna karatu a nan ba ɗansa bane yake yi haushi yake ji duk abin da Allah ya baku in ba ɗansa bane baya su in ka ji a tsangaya kana rusa karatu sai ya fito da asuba da dare tambaya wannan din waye ne ɗana ne a ce a'a sai ka ji kwana biyu ko almajirin ba lafiya kuma da wannan za ka ga aljanna to in zuciya ta gyaru sai zai same kai kai ne mai kokarin nan ito zo in baka fahimi zo ka ƙara niyya ka ji to zuciya ta yi kyau to alkali ya ce to sai fa mun roƙi Allah ya cire mana wannan hasada a zuciyar mu duk da mahi ta san a wanke yake ya faɗa haka ne saboda tawari'u na'am wa ghafara azima mun dhunubina roƙi Allah ya gafarta mana mafi girman zunubin mu sai an yafe maka zunubi sannan Allah ya yarda da kai na'am وجعل جميع استعدادنا لمعادنا Kuma sanya dukkanin tanadin mu ya zama na lahira ne ba na duniya bane Mhm.
وتوفر دوائنا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفا a cika mana dawa'i na abubuwanmu na abin da muka tsururuta tsururi da muka yi ya zama a lahira ne zai tsiratar da mu Mhm.
نعم wai karribu na ya kusantar da mu ila lahi zulfa agun Allah mu samu babban rabo Mhm.
ويهزينا بمنه ورحمته kuma Allah ya mana baiwa da mannihi da baiwansa da rahamansa Allah ya bamu baiwansa da rahamansa ya daga darajar mu idan ba baiwa da rahama ta ubangiji ba zai yi ba annabi ya ce ba wanda zai shiga aljanna a cikin ku sai rahamar ubangiji ya lullube shi aka ce ko kai ya rasulullahi ya ce ko ni sai rahamar Allah ya kubantar da ni to sai da rahama ta ubangiji duk abin da kake ba wayo ba dabara Allah ya dora ka a kai haka ya so haka yadda ka ba Allah dan Allah idan ka ƙi ka ce kai ba za ka yi ba za a sa wani ya yi fiye da kai da can ba kai bane wani ne bayan ka kuma za a kawo wani shi Allah ba a ragansa da kuma ma zalika ala Allah bi azizun duk abin da kake yi wani zai yi kai ma da kake yi nan an ce da wani yayi hike ba bawan Allah bane kai to wani ma bawansa ne in ya ce hi yayi akwai mai magana babu duk wani abu da kake karka ce wai nayi kokari nayi kaza kokarin nakan ma hi ya yarda ni ba zan yi ba yanzu ba zan yi abu kaza ba kar ka yi za ka mutu wani zai yi ba kai kaɗai ne bayansa ba yana da irin ka dubu ba abin da zai riga Allah kullum za ka faɗa gaskiya ka faɗa in ba za ka faɗa ba zai kawo wanda za su faɗa gaskiya kuma Allah ya ba su ladan kai kai asarar rayuwa wannan ita ce ka'ida
ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه to yayin da muka yi niyya ta garibu za mu kusantar da wannan sai muka nannaɗe babi babinsa ومهدت تعسيله وكلست kuma تفصيله muka shimfiɗa wato muka sanya shi fasali fasali sannan kuma muka dinga sassaƙe shi wanda haitu hasirahu wa kuma tahsilahu muka wato sanya muka sassaƙe yi muka takaita yi don ɗalibi idan an sa littafin ya ji daɗin karantawa mhm.
ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى sai muka yi masa targama da shifa littafin nan sunansa shifa ran da annabi zai zo duniya ungozoman da ta karbi manzon Allah sunanta shifa Eh, matar da ta karbi annabi a zai zo duniya ta sauke yi shifa wannan littafin kuma sunansa a shifa waraka yasa duk lokacin da ake karanta yi to in ka nemi ruwanka ko a jarka ko wani abu ka zo ka ajiye shi a gurin ran gama karatu ka je ka yi niyya da duk jinyan da yake damun ka ka sha Allah zai baka lafiya haka za a yi alfarman manzon Allah eh to kun ji yadda ake in dai ana karanta shi na biyu kuma duk mutumin da ya yi mallaki littafin ko mota ne da kai ko jirgin ruwa ko me to littafin ka sa yi abin hawanka ya kai kaman wuni guda kana dan yawo da yi abin hawan ka zo ka aje ko ka sauke littafin wannan abin hawan in Allah ya yarda ko hadari ko wuta ko wani abu ko barawo Allah ba zai dora ba saboda wannan darajan littafin Allah ya kare abin hawan ka nawo kuma duk wanda Allah ya dora masa wani jinya an yi an yi an kasa samun kansa to a karanta masa kafa daya ana tofa masa inda a gama a gani ko na ajali ne sai ya warke sannan kuma duk wanda wani bukata mai tsanani ya zo to akwai wanda a shafan da yake izu izu sai a raba a shafan izu talatin qur'ani izu biyu a karanta a shafa izu ɗaya qur'ani izu biyu idan aka maka takara da haka aka gama na bugun zaria to in Allah ya da kowace irin bukata Allah zai biya maka to saboda haka littafi ne mai yawan albarka ya taro darajojin sayyidina rasulullahi Mhm.
وحسرت الكلام فيه في أربعة أقسام
Mhm.
القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفيلا Mhm.
وتوجه الكلام فيه إلى أربعة أبواب Mhm.
القسم الأول نعم
kai tabi ka tafi in kana je zan samu guri ba tsaya a kai tabi ka bi Mhm.
نعم مقدمة القسم الأول Mhm.
قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده Mhm.
لا كفى على من مارس شيئا من العلم أو قلت بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم To, Wa ka ku su- tsallake dai ka kenan ko ka tsallake su ne akwai da ka tsallake to to shikenan mu je to to ina jin ka to mu je me kake cewa na'am qala al-faqih na'am نعم قال الفقيه لقاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده لا كفى على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم alƙali ya ce ko ƙanƙanin ilimi Allah ya ba mutum ya ce to ya kamata ya fahimci cewa ya san girman wannan annabi namu ya san matsayinsa gurin Allah Mhm.
وخصوصه إياه بفضائله Mhm.
ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام وتنويهه من عظيم قدره بما تقل عنه الألسنة والأقلام To, sannan akwai abin da Allah yake ba annabin nan namu da falala da kyawawan tadodi da darajoji wanda gaskiya ba zai iya sanuwa ba saboda ga wanda ya lazamtu ba za a iya taro shi ba da ɗaukakan daraja na girman darajar da Allah ya baiwa wannan annabi namu to gaskiya har ya zai dakushe in aka ce ka faɗi maganan annaba a har ya har ya dakushewa zai yi kamar takobi in yana sara yana sara in ya gaji ya dakushe to haka har ya zai yi alƙalami idan za a faɗi darajar annabi alƙalami na duk duniya zai ƙare ba za a iya faɗan goma ɗayan darajar annabi ba فمنها ما سر به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نسابه kuma daga gada haka akwai abin da Allah ya bayyana alƙur'ani ya dafa- ya faɗakar da girman matsayin annabi kuma Allah ya yabo a gada haka a ɗabi'unsa da kuma ladabai nasa da aka faɗa وهر العباد على التزامه وتقلد إيجابه an motsa mutane su lizamci bayan Allah sallanci wato kaunar manzon Allah kuma da rataya ga duk abin da zai zama wajibi gare shi وكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى fakana ya kasance ya Allah madaukakin sarki shine sarkin da ta farala a dawo min fari ya bada wani abu daga falalansa wa aula ya jibinta masa ثم دهر وذكى ثم مدى بذلك وأثنى ثم أصاب عليه الجزاء الأوفى sannan ya tsarkake shi ya ƙara tsarkake shi ya yabe shi da zalika ya ƙara yabansa Allah ne ya bi annabansa a gada haka kuma Allah zai bada sakamako cikakke فله الفرل بدءا وأودا shine da falala a nan farko da makoma والحمد أولى Kuma وأكرى shine abin godiya a nan duniya da makoma lahira ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال wamina ma abrazahu yana daga abin da ya bayyana lil iyani ga ganin idanu daga halittarsa saboda cikan fuskoki na cika da kuma girmamawa وتكثيفه بالمحاسن الجميلة kuma ya keɓe shi da tawawan wato kyawawan tadodi والأخلاق الحميدة kuma ɗabi'u abin godiya والمذاهب الكريمة wani muzami ko kuma muzahimi wato abubuwa na yardaddu daga ƙaunoli نعم والفرائل العديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة faloli masu yawan gaske wanda Allah ya karfafi wannan annabi namu da mujiza mai rinjayarwa mhm.
والبراهين الواضحة والكرامة البينة التي شاهدها من آثره kuma Allah ya bai wannan annabi namu karamomi mabayyana da hujjoji wanda suke mabayyana duk wanda ya zamani da annabi ya gani ido da ido sahabban manzon Allah da mujiza da Allah ya bai wa annabi ido da ido sun gani sun gani su ga ne ba jiyau ba Mhm.
ورآها من أدركه wanda ya gaski manzon Allah ya gani ido da ido Mhm.
وعلمها علم يقين من جاء بعده kuma wanda suka biyo bayan sahabbai tabi tabi'ina su ko ba gani suka yi ba sun samu ilimi ne na hakika daga bakin sahabbai suka ciro حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفارت أنواع الروح علينا yau da gobe yau da gobe kuma dai yau gahi abin ya zo mana sunan littafin muke je gahi ana karanta shi labarin annabi ai wani sai da wani wane daga wane wane daga wane to abin da yau gahi har ya zo gurin mu ana labarin sai ka ji kamar annabi ne ya zo ne a gaban ka a hankali a hankali wani sai da wani Allah mun gode maka bayan Allah da suka yi wannan kokari Allah ka saka musu da alkhairi صلى الله عليه وسلم كثيرا الباب الأول